أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا هكا بركة مدسادوا أولنا مسلاتي ميتار البركة دنشي غباء دكراتمنا عمدة الأحكام ولفا وإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى yau shine majalisinmu na 39 a cikin wannan karatun yau muna biyar ga watan shidda na daga hijiran manza Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina 1442 wanda yi daidai da 18 ga watan januwari a kalandar bature 2021 idan ba a manta ba wancan satin mun kare bayani akan babi wanda yake mana bayani akan roƙon ruwa idan aka shiga cikin hori aka samu lokacin da ya kamata a ce ruwan sama ya sabka bai sabka ba ga abin da sunna ta karantar da mu ana komawa bayan gari wurin da ake yin sallar idi a koma can a roƙi ubangiji ga irin addu'o'in kuma da ake roƙon ubangiji da su duk don ubangiji ya ceci bayan shi ya sabkarwa bayan shi da ni'imar shi yau da iko Allah zan mu tashi a babi wanda yake mana bayani akan sallar tsoro salatu al-khawf babi wanda yake mana bayani akan sallah ta tsoro idan muka diba idan aka ce sallar tsoro da kwai sababi wanda yake sanyawa a yi wannan sallar shine duk lokacin da mutane suka samu kansu a cikin hurgici suka samu kansu a cikin tsoro ko a wani yanayi na yaƙi a lokacin da aka tabbatar musu shari'a ta ba su damar su yi irin wannan sallah sallah ce wadda zan mu gani ƙur'ani ya mana bayani siffaginta wa iza kunta fihim fa aqamta lahum as-salata faltaqum qa'ifatun minhum ma'aka har zuwa ƙarshen siffar yanda ubangiji ya ba mu misalin ya bayyana mana yanda zan mu yi sallar tsoro idan muka samu kanmu a cikin yaƙi ko kuma cikin wani yanayi na tsoro wanda ban ma iya hutawa ko ban ma iya samun damar mu haɗu mu yi sallar nan afuwan ban ma iya samun dama mu haɗu mu yi sallar nan a cikin tsanaki a cikin kwanciya hankali an ba mu dama ga irin siffofin da ya kamata mu yi kenan idan muka riba wannan babin zan mu samu hadisai wanda su mana bayani akan siffofin ita yin sallar wannan ta tsoro malam yake cewa alhadisu tasi wal arba'una ba'da mi'a hadisi na 149 an abdullahi bin umar bin al-khattab radiyallahu anhuma qala salla bina rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama salatal khawf fi ba'd ayyamihi allati laqiya fiha al-adu فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة وقدت, وقدت الطائفتان ركعة ركعة wannan hadisin hadisi ne ingantacce wanda aka same shi a cikin ingantaccen littafi na imamul bukhari a cikin abwabu salat babi wanda yake mana bayani babu salatin khaufi babi wanda yake bayani akan siffar sallar suhuro idan muka diba juz'i na biyu shahi na goma sha hudu hadisi mai lamba ta 942 za mu samu wannan hadisa haka shi ma imam muslim ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin shi a cikin kitabul masajid wa mawadi'us salat babu salatul khawfi babi wanda yake mana bayani akan sallar tsoro juz'i na biyu shahi na 212 hadisi mai lamba ta 839 hadisi ne wanda aka same shi daga abdullahi bin umar bin al-khattabi yarda Allah shi tabbata a gare su kala yace salla bina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama salatal khawfi lalle manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yayi salla tare da mu sallar tsoro fi ba'di ayyamihi allati laqiya fiha al'aduwi a ɗaya daga cikin a cikin kwanakin shi wanda ya haɗu da abokan adawa kenan kwanakin shi wanda ya huta yaƙi a cikin su fa qamat ta'ifatun ma'ahu sai wata tawaga sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasa sahabbai sahabbai tawaga guda biyu shine abdullahi bin umar yake cewa faqamat ta'ifatun ma'ahu ɗaya tawaga sai ta tsaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ta'ifatun bi iza'il aduwi ɗaya kuma tawaga sai ta huskanci makiya kenan suna gadin wa'annan wanda suke salla tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa salla bil ladzina ma'ahu rak'atan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi salla tare da ɗaya tawaga wadda take tare da shi yayi salla raka'a guda ɗaya tare da su sun zahabu sannan suka koma da suka koma he suka dauki gadi suka tsaya suna huskantar ma abuka adawa yace waja al-akharun sai kuma wata tawaga ta zo ɗaya tawaga wadda ba a yi sallah tare da ita ba fa salla bihim rak'atan sai suka yi sallah raka'a guda ɗaya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da suka karasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya sallame wa qadat at-ta'ifatani rak'atan rak'atan sai dukkan su wannan wannan wannan gungun guda biyu kowace ce ita rama raka'a guda ɗaya ɗaya mun gani na'am sai an sake bayani wannan hadisin idan muka diba zan mu gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya raba sahabbai kishi biyu ɗayan kishin sai suka yi sallah tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ɗayan kishin kuma suna huskanta abokan adawa sai suka samu suka yi sallah raka'a guda daya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ja baya bayan ya meke tsaye sai suka ja baya su waɗanda suka yi sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka koma suka tsaya suna huskanta abukan adawa suna cikin sallah ba su yanke sallar su ba wannan ɗaya tawaga wadda su suke gadi suke huskanta abuka adawa sai suka bari suka dawo suka yi sahu bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi raka'a guda ɗaya tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya sallame kenan shi manzan Allah yana da raka'a nawa guda biyu sauran gungun dukansu suna da raka'a nawa ɗaya ɗaya yanzu wannan ta biyun wadda suka yi sallah tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta ramo raka'a guda ɗaya wa'incan suna tsaye suna gadi kuma suna cikin sallah bayan sun sallame he suka dawo su ma suka tsaya suke gadin suke gadin wa'annan wanda suka yi sallah raka'a guda daya suka dawo suka cika raka'a guda daya yanzu an yi nawa kowace ta samu raka'a guda biyu wannan ɗaya daga cikin siffofin sallar sallar tsoro kenan zan mu gani da kwai siffofi guda uku wanda hadisai ingantattu wanda suka tabbatar mana lalle an samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin su kenan idan muka ɗauki umuman wannan siffa ya ne ne manza Allah ya yi ta manza Allah ya zo ya kafa sallah ya zo abdullahi bin umar yadda yake fassara mana hadisi abinda ya gani aka yi tare da shi shi shine ya ga manza Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya shiga gaba wa'ansu tawagar sun kashi kashi biyu su sahabbai ɗayan tawagar suka zo suka tsaya bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kabarta sallah yayi karatun fatiha yayi karatu yayi ruku'i yayi sujada tare da su sujada guda biyu bayan ya meke yanzu wannan tawagar he suka koma suna huskantar makiya su kuma wannan wanda ba su yi sallah ba tare da manzo Allah ba ɗaya tawagar he suka dawo suka yi sahu bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi raka'a manzo Allah ya ƙara raka'a guda ɗaya cikon raka'a shi ta biyu suka yi ta tare da wa tare da waɗanda ba su samu ba sallah tare da manzo Allah ba kenan dukkan tawagar sun samu raka'a nawa sun samu raka'a ɗaya ɗaya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya sallame sai suka tashi suka ciko raka'a ta biyu kenan yanzu sun gama sallar su sun samu raka'a biyu kenan waccan tawaga wadda aka fara sallah tare da ita tana da raka'a nawa tana da raka'a daya sai suka dawo suka cika raka'a su daya suka sallame kenan sun fara sallah tare da manzan Allah sun sallame da kansu su ma wa'annan sun fara sallah tare da manzan Allah sun sallame da kansu wannan ɗaya daga cikin siffar sallah ta tsoro wadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama aka gani yayi ya karantar da al'ummar shi al'ummar shi akan haka kina idan muka diba hadisin zan mu gani hadisin yana mana bayani akan shar'ancin sallar tsoro duk lokacin da aka samu ɗaya daga cikin duk lokacin da aka samu sababin da yake sanyawa a yi wannan sallar sawa'un ya kasance a zaman gida ne ko kuma an tahi bulaguro ne kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata kuma wannan abin ubangiji ya sanya shi ne diddin ya ɗauke wa wannan al'umma wani yauni wanda ya rataye a kanta shi ya sanya manzo ubangiji subhanahu ta'ala ya sauwaƙawa al'umma ga irin tsarin da ya kamata idan kun samu kanku a cikin tsoro ga irin tsarin da ya kamata ku yi lokacin da kuke da da da da da da za ku yi sallah lokacin da sallah ta shiga kenan idan muka riba zan mu gani dukkan su kowanne ya samu ladan jam'i kuma ya samu ladan sallah bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma idan muka riba hadisin zan mu gani wannan hadisin yana tabbatar mana ɗaya daga cikin kaifiyoyin da ake yin sallar tsoro lokacin da aka samu sababin da yake tabbatar da ita a yi ta kuma idan muka diba hadisin zan mu gani inda motsi ne mutum ya yi motsi daga nan zuwa wani wuri inda cikin maslaha ne to hakika an yahe mai ko da ya kasance yana cikin yin sallar shi kamar yadda muka samu tawaga ta biyu suka gusa suka ta yi suna cikin sallah amma dai ga su da makaminsu suna rike da makamansu kuma suna huskanta abokan adawa har sai da wa'incin suka sallame sannan suka dawo suka cika sakarka su ta ƙarshe kenan duk wani motsi wanda in dai da kwai maslaha za a yi shi hakika an ba da damar mutum ya yi shi a cikin sallar shi kamar yadda bayan muka karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha tana kwankwara kofa yana yana huskanta alƙibla ya tako ya tako ya zo ya bude mata kofa kuma ya koma ya ci gaba da sallar shi ga wannan motsi ne amma dai kuma ba dan maslaha ne bai bai sanyawa sallah ta samu kurakurai ko sallah ta samu rudani mutum ya samu rudani a cikin sallar shi kuma idan muka diba hadisin zan mu gani lalle da kwai kwaɗayi da yawa hadisin yana karantar da mu kwaɗayin sahabbai a kan su cika sallah ta a cikin jama'a yin sallah a cikin jama'a kamar yadda muka gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata tare da wa'annan sahabba idan muka ɗauki ayar ayar da take mana nuni akan ga yanda za a yi sallah lokacin da mutane suka samu kansu a cikin tsoro wa iza kunta fihim duk lokacin da ka kasance a cikin su kalkashin haka malumai zan mu gani malumai sun yi sabani akan wannan ita sallar tsoro a wannan siffa yanda aka bada ta haƙiƙa an tabbatar da ita khassa ce keɓance take da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan mutuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wata kafa wanda wa'ansu su iya huta don tsoro su ce a'a bari su yi sallar tsoro wannan ɗaya daga cikin malumai wa'inda suka tafi akan a'a sallar tsoro ta tabbata tabbata ne a lokacin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam bayan mutuwar shi babu wani wanda ya isa ya daga kai ya ce a zai tashi yi sallar tsoro sai dai mafi yawa daga cikin malamai jamhurin malamai sun ta yi akan a'a ba haka ba abin yake ba duk da kasancewar su sun kawo hujja akan wannan aya suke cewa saboda ubangiji cewa wa idza kunta fihim idan ka kasance a cikin su to ai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu baya cikin mummune kenan hukuncin sallar tsoro ya kaura to wa'ansu da yawa daga cikin malamai sun musu raddi suka ce a wannan hukunci ne wanda yake tabbatacce akan al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko da yaushe mummunai suka samu kansu ko musulmai suka samu kansu a cikin tsoro to an ba su dama su yi sallah irin wannan kaifiyar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama aka ganshi ya aikata zan mu gani da kwai riwayoyi da yawa wanda suka zo akan siffofi na sallar tsoro daga ciki dai kamar yadda muka yi bayani muka ce malam ya kawo mana hadisai guda uku ingantattu na daga siffar tsoro siffar sallar tsoro kamar ibn hazam wanda yake cewa an samu hadisai ingantattu wanda suka tabbatar lalle ana yin siffar tsoro kusan huska wurin goma sha hudu kaifiya wurin goma sha hudu iri-iri goma sha hudu aka samu hadisai ingantattu wanda aka tabbatar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata haka shi ma imamun nawawi yake cewa an samu wurin goma sha shidda daga cikin siffofi na sallar tsoro haka ibn al-arabi yake cewa an samu guda 24 siffofi ne wannan dukkansu wanda in duk wanda mutum yayi irin su to hakika ya bada ya zo da sallar tsoro kwatankwacin yanda a karantar a cikin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka shi ma ibn al-qayyim a cikin kita a cikin littafin shi alhaji yana bayani yake cewa ai an same ta guda 76 ce siffar sallar tsoro guda 76 duka wannan sabani ne bangaren riwayoyi wanda aka samu amma dai mafi tabbatuwa su sune wanda muka samu kalkashin hadisi kalkashin sahihul bukhari da sahihul muslim tabbatattun riwayoyi wannan guda uku su sune zan mu karanta siffa ta gaba wadda malam ya kawo mana daga cikin riwaya ta imam bukhari da muslim yake cewa alhadisul 50 ba'da al-mi'a hadisi na 150 an yazid bin ruman an صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاء صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حثمة wannan hadisin hadisi ne na 150 an samo shi imam al-bukhari ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin shi a cikin kitabul maghazi babu gazawati zatin riqa babu wanda yake mana bayani akan yakin da aka yi wanda ake kiran shi gazwati zatin riqa yaki ne wanda aka yi shi bayan dawowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga yakin khaybar idan muka diba juz'i na biyar shahi na 113 hadisi mai lamba ta 4,429 haka shi ma imam muslim ya hutar da wannan hadisi a cikin kitabul masari da mawadu salat babu salatul khawfi babu wanda yake mana bayani akan sallar tsoro juz'i na biyu shahi na 214 hadisi mai lamba ta 842 hadisi ne wanda aka same shi daga yazid bin ruman al-asadi abu ruh abu rauh al-madani al-qari maula az-zubair maula alu zubair bin al-awwam wa entattan bawa ne na dangin zubair bin al-awwam radiyallahu ta'ala anhu yana daga cikin tabaka ta biyar na daga masu rawaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma wannan zaid bin ruman ɗaya ne daga cikin malaman nafi ma nafi malam mai kira'a wanda nafi almadani wanda yana da kira'a wanda a ƙarƙashin wanda suka rawaito kira'a shi da kai kalun da kai warshi malamin nafi ne shi zai yazid bin rumal kamar yadda malamai masu kutubu tarajim imam zahabi yake tabbatarwa yake cewa ai ya kasance sika ne ana amsa hadisin shi kuma yana da riwaya daga ya kawo riwaya ya ce an abi huraira to haƙiƙa yayi irsalin riwayar ne ya mutu a shekara ta 129 a wata hada ya mutu a shekara ta 130 kamar yadda shi imamu zahabi ya yi bayani a cikin littafin shi alkashif juz'i na biyu shahi na 352 yake cewa an salih bin khawat bin jubair ya karbo daga salih bin khawat bin jubair bin nu'man al-ansari al-madani shi kuma yana daga cikin tabaka ta hudu da daga masu rawaito hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ibn hibban ya ambace shi yana daga cikin tabi'ai a cikin littafin shi asiqat kuma kamar yanda da yawa daga cikin su ibn hajar al-asqalani yake cewa siqatun qalilul hadith ai tabbataccen mutum ne mutum ne wanda ana amsa hadisin shi duk da kasancewa hadisan shi ba su da yawa wanda ya rawaito daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan muka diba a asiqat na ibn hibban juz'i na biyu shahi na 372 ya ambace shi haka shi ma taqribut tahzib na ibn hajar al-asqalani shahi na 444 ya ambace shi shi salih bin khawat bin jubair yake cewa amman salla ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga ɗaya daga cikin wa'inda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi sallah tare da su sallah a lokacin yakin zatin riƙa wadda ake kiranta salatul hau shi shi ne nan ƙarshen hadisun malin yake cewa alrajulun lazi sallah ma'a rasulillahi sallallahu Alaihi wasallam mutumin da ya yi sallah tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a wannan yakin wanda ake ce mai zatin riƙa shi ne sahalu bin abi hasba yake cewa anna ta'ifatan saffat ma'ahu lalle wata tawaga nan ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasa su kashi biyu yake cewa lalle wata tawaga ta yi sahu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ta'ifatun wijahal aduwi kuma wata tawaga wani gungun suna huskanta abukan adawa kenan an kasa sahabbai kashi biyu ɗayan sun zo sun yi sahu tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ɗaya kuma tawaga ta huskanci abokan adawa yake cewa fasalla billazi na ma'ahu rak'atan sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi salla tare da gungun da yake tare da su ko tawaga sabai wanda suke tare da su wanda suke sahu tare da shi suka yi raka'a guda ɗaya sun masabata qa'iman sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya tabbatu a tsaye fa'atammu li anfusihim sai suka cika ma kansa raka'a guda ɗaya sun mansarafu suka sallame suka tahi suka kaɗi gaban suka koma sirere ban wa'incan wanda suke huskanta abokan adawa ya ce fasaffu wijahal aduwi sai wa'innan wanda suka samu raka'ad nan guda ɗaya ta harkon nan suka sa suka yi raka'a ɗaya tare da manzan Allah suka ci koma kansa raka'a ta biyu ya ce he suka koma suka huskanci abokan adawa wa ja'at at-ta'ifat al-ukhra wa'inda da harko su ne suka huskanci abokan adawa sai suka dawo suka yi sahu a bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam fa salla bihim ar-rak'ati allati baqiyat sai yayi salla tare da su raka'a daya wadda ta yi saura kinan manzo Allah can ai yayi raka'a guda daya he tsaye suka cika ma kansu sai suka koma suka huskanci abuka adawa kinan waɗanda suke huskanta kamun su su suka dawo suka yi sahu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka tarro manzo Allah a tsaye sai suka sai suka yi kabbara suka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka bibi manzo Allah yayi ruku'i yayi sujada yace summa sabata fa salla bihim ar-rak'ati allati baqiyat sai sallah tare da su raka'ad nan guda ɗaya wadda ta manzan Allah saura sun masabata jalisan sannan lokacin da ya zama sai sai tabbata a zamne kenan lokacin da ya zo zaman tahiya su he suka meke diddan simi su cika raka'a guda daya shi manzo Allah sai ya tabbata a zamne yana zaman tahiyya wa atammu li anfusihim ya suka cika ma kansu raka'a guda daya sun masallama bihim sannan manzo Allah ya sallama tare da su wannan ita ce siffa ta biyu ta sallar tsoro wadda aka samu tabbatattar sunna wadda aka samu daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya suka yi ta an zo an kasa sahabbai guda biyu ɗayan gungun ya tahi yana huskanta abokan adawa ɗayan kuma sai suka dawo suka huskanci suka tsaya tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam manzan Allah ya yi raka'a guda ɗaya tare da su ya yi kabbara ya yi karatun fatiha ya yi karatun wata sura ya yi ruku ya yi sujada da ya yi sujada sai ya meke da ya meke yana tsaye su wa'innan wanda suka samu raka'an nan ɗaya tare da banza Allah sai suka yi ruku'i suka yi karatu suka yi ruku'i suka yi sujada sai suka sallame da suka sallame sai suka tahi suka yi relevan wa'incan suka maye gurbin wa'incan suka tahi suka tsaya suna huskanta abokan adawa sannan su waɗannan wanda da harkon su ne suke huskanta abu ka adawa sai suka dawo suka yi sahu tare da manzan Allah sallahu alaihi wasallam ko suka yi sahu bayan manzan Allah sallahu alaihi wasallam da suka yi sahu bayan manzan Allah sun tarro shi a tsaye sai suka bibi manzan Allah ya yi ruku'i ya yi karatun fatiha ya yi karatun fatiha ya karanta sura ya yi ruku'i ya yi sujada maimakon su zamna ta zaman tahiya tare da manzan Allah sai suka meke shi kuma sai ya zamna zaman tahiya a zaman tahiyyar nan manzo Allah sai zamna yana jiran su su ciko raka'a guda daya suka yi karatun Fatiha suka yi karatun sura suka yi ruku'i suka yi sujada sai suka tarar da manzon Allah a zamne suka yi attahiyya sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallame kine idan muka diba kowace gungu kowace ta'ifa mun gani ta samu raka'a daidai tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa'incan sun sallame da kansu wannan kuma sun sallame tare da manzon Allah wa'incan sun kai sun yi kabbara harama tare da manzon Allah sun shiga sallah tare da manzon Allah sun sallame da kansu wannan kuma sun tarar da manzon Allah sun sallame tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kina wannan ita ce siffa ta biyu ta sallan sallar sallar tsoro wanda aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata ta takan yi an yi su ne duka a lokaci daya a yaƙi guda daya amma dai da kwai bambanci takan yi an yi waccan sallah a zahar ta wannan kuma sallar la'asar ce kenan wannan ita wannan yakin ya kasance wannan sallar tsoron an yi ta ne a yakin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tahi wanda ake kiran shi zatul riqa yaki ne wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi shi tare da banu qatfan kuma nan gidajensa suna nan najd najd kuma wannan gari ne wanda yake tsakankanin shi madina da qasim da akwai qasim nan kusa da madina madina manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an zo a yi yaki amma dai ba a gwabza ba sun huto su ma sun huto amma dai aka sami ittifaki aka sasanta aka koma kenan kalkashin hadisin idan muka diba zan mu gani hadisin yana tabbatar mana mashru'iyyar sallar tsoro kuma da tabbacin sallah a cikin jama'a kamar yadda zan mu gani gashi nan a nan yanayin da ake ciki ba a yahe musu sallah ba ba a yahe musu kuma yin ta ba a cikin jam'i ba to don haka wanda yake zamna a cikin gida ko wanda bulaguro ya kama shi to ya ba kan shi karatun tanonsu ga wa'annan sun huta suna yaƙi ne sun huta akan tabarkin su ɗaukar kalmar la ilaha illallah amma dai ba a yahe musu ba ga sanan an tabbatar da su su yi jam'i Allah ƙara shiryar da mu kuma idan muka diba hadisin zan mu gani hadisin yana mana nuni akan irin siffar sallan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko ɗaya daga cikin siffar sallan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wadda ya yi ta wadda ya yi lokacin da ya shiga yaƙi kamar yadda wannan siffar ita ce wadda take tabbatar mana ko ita take fassara mana abinda ubangijinmu subhanahu ta'ala yake bayyana mana a cikin alkur'ani ubangiji yake cewa wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka wali ya'khudhu aslihatakum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum walta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hizrahum wa aslihatahum yake siffanta mana yake cewa idan kuka kasance a cikin sallah wa'ansu tawaga daga cikin sahabbai su tsaya tare da kai amma dai su rike makamansu ana sallah amma dai kowa ya rike makaman shi yace idan suka yi sallah ya kasance da kai wata gungu a bayan ku wadda suna nan suna gadon ku idan aka yi sallah wannan su sai su koma waltati ta'ifatun ukhra wata wata tawaga kenan idan sun yi sallah kai he ka tsaya su su cika wata gungu kuma he su zo he su ci gaba da kai tare da sallah su ci gaba da sallah tare da kai su ci gaba da sallah tare da kai su kuma wa'annan sai su dauki su dauki su dauki wannan insu alhizr me ake cewa precaution wal ya'khudhu hizrahum su dauki eh na matakansu su dauki yawa su dauki mataki akan wa'incan kuma su rike makamansu haka ubangiji ya fassara mana kenan wannan ita ce siffar sallar wadda take bayyana mana wadda ake kira yayi shi ya sanya karshe idan muka di waddal lazina kafaru law takfuluna an aslihatikum wa amtiyatikum fayamiluna alaykum mailatan wahida wannan kashedi ne ake ma manzo Allah da sahabbai kada ku sakewa ku ce a'a sallah za ku shiga ku ajiye makamanku su wa'incan abukan adawa su zo su muku bugo ɗaya su kare da ku a'a ku ɗauki mataki akan wannan kenan ko sallar za ku yi ku yi ta kuna hangen abin da yake wakana a can baya wa'annan su tsaya wa'intan su yi gadi haka kuma yanzu ma zan mu ƙara ganin wata siffa ta sallar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya huta yaƙi mala yake cewa alhadisu alhadi wal khamsuna ba'da al mi'a hadisi na 151 an jabir bin abdullahi بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف و... فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع فرفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى فقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا قال جابر كان يصنع كما يصنع حرصكم هؤلاء بأمرائكم وذكره مسلم بتمامه wannan hadisin hadisi ne wanda imamu muslim imamu muslim kada yake banta da riwayar shi ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin shi a cikin kitabu al-masajid wa mawadi'us salat babu salatil khawfi babi wanda yake mana bayani akan sallar tsoro juz'i na biyu shahi na 213 hadisi mai lamba ta 840 hadisi ne wanda aka same shi daga Jabir bin Abdullahi al-Ansari yarda Allah shi tabbata a gare shi kala yake cewa شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف نهلتي تارد منزان الله صلى الله عليه وسلم صلى الصورو yayi sallar tsoro tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a ɗaya daga cikin yaƙiƙikan shi wanda ya tahi ya huskanci abukan adawa yake cewa fasafafna khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai muka yi sahu bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama nan sahu guda biyu suka yi ɗaya manzan Allah a gabansu kuma da sahu guda biyu na sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a jabir yake cewa wal aduwu bainana wa bainal qibla kuma abukan abukan adawa suna tsakankanin mu da mu da alqibla kenan sun sanya abukan adawa a gaban su wancan sallolin da muka gani wa'incan siffofi guda biyu dukkan su ba wai suna huskanta alqibla bane ba to idan ya kasance abukan adawa suna kuna suna huskantar ku kamar abukan adawa suna suna suna suna gabas ku kuma kuna yamma kinan idan kun tashi sallah ina za ku kalla gabas za ku kalla suwa kuke kallo abukan adawa to shine siffar sallar idan ya kasance abukan adawa ku suna kallon ku suna suna suna huskantar ko kuma abukan adawa suna suna suna suna suna alƙiblar ku kenan kuna huskantar su yake cewa a lokacin da muka yi wannan sallar su abukan adawa suna tsakankanin mu da alƙibla ya ce fakabbaran nabiyu sallallahu alaihi wasallama sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kabbara kabbara harama kabbara bude sallah wa kabbarna jami'an mu ma muka yi kabbara dukkanmu kenan sahun guda biyu duk wani sahabi wanda ya hoto yakin nan yana cikin wannan sahun mu ma muka yi kabbara ya ce sun maraka'a sai manzan Allah ya yi ruku'i wa raka'ana jami'an kuma dukkanmu muka yi ruku'i ga nan suna huskanta abokan adawa ya ce sun marafa a ra'asahu sannan manza Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ɗago kan shi minar ruku'i daga ruku'i wa rafa'ana jami'an sannan dukkanmu muka ɗago kawunanmu daga ruku'i sun manhadara bisujud sai ya durkusa zuwa sujada wasaffun lazi yalihi da sahun da yake bibiyan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kenan sahun harku wa kama safful mu'akhir fi nahwil adubi sahu na baya sahu na biyu shi kuma ya tsaya yana huskanta abakan adawa kenan bai yi sujada ba an gane sannan abdullahi jabir bin abdullahi yake cewa falamma qadan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama as-sujuda yace yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gama sujadar shi ba wai sujada ba idan an ce sujada sallah sujada biyu ake yi kenan manzan Allah sai da ya sujada ta farko ya yi sujada ta biyu wa kama sannan ya tashi tsaye wa kama saffun lazi yalihi sannan sahun da yake bibiyan manzan Allah ai tare suka yi sujada ya ce su ma suka tashi ya yi sujada tare da su kuma sun tashi tsaye ya ce in hadar saffun mu'akhiru bi sujud sai sahu na baya sahu na biyu shi kuma sai ya rissina ya tahi sujada wa kamu kuma suka tashi bayan sun gama sujada su sai suka tashi sun mataqaddama safful muakhar sannan sahu wanda yake baya sai ya shiga gaba sahu wanda yake gaban kuma wata akhara safful muqaddam sahu na biyu ba sahu na farko sai yayi baya sahu na biyu kuma sai yiyo gaba ai yanzu an samu kowa ya samu raka'a guda ɗaiɗai cikakka tare da manzan Allah wa'incan sun yi sujada tare da manzan Allah sun taso wa'incan kuma ba su yi sujada ba suna gadin su wanda suka yi sujada bayan sun gama sujada su sai aka suka tsaya su wa'innan da manzan Allah da sahu na warko suka yi tsaye su wa'innan sai suka yi sujada suka gama sujada su sai suka yi tsaye da suka yi tsaye sai suka yi gaba suka koma su ne yanzu sahu na biyu sai koma shi ne sahun farko sahun farko sai koma shi ne sahu na biyu ya ce wata akhara safful muqaddam sahu na biyu sahu na farko sai ya yi baya sahu na biyu sai kuma sai ya shiga gaba ya ce sun maraka annabiyu sallallahu alaihi wasallam sannan manzo Allah mai tsira da aminci Allah tabbata a gare shi sai ya ruku'i ya ce wa raka'ana jami'an dukkanmu muka yi ruku'i dukkan sahun na biyu dukkan sahu da na harkon da na biyu dukkan su suka yi ruku'i tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam summa rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga kanshi daga ruku'i fa rafa'na jami'an sai muka daga kawunan mu dukkan mu daga ruku'i summa hadara bis-sujud sannan manzo Allah ya durkusa ya tayi sujada was-saffu allazi yalihi ai da sahun da yake bibiyan manzan Allah kenan sahu na biyu a waccan a waccan raka'a sahu na farko yanzu a raka'a ta biyu suka yi sujada tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine nan malam ya bude maka kausa yake cewa allazi kana muakhiran fi rak'atil ula wanda sahu wanda ya kasance a baya a raka'a ta farko kenan sahu na biyu tare da su manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sujada fa qama as-safful muakhir fi nahwi al-adu sahu na farko a raka'a ta ta ta farko sahu na biyu a raka'a ta biyu sai yayi tsaye shi bai yi sujada ba suka jirayi suna gadi kenan wa'incan suka yi sujada tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam falamma qadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama as-sujuda was-saffu allazi yalihi yayin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama sujada shi tare da sahun da yake bibiye shi sahu na biyu a raka'a ta farko sahu na farko a wannan raka'a ta biyu yace in hadara as-saffu al-mu'akhir bis-sujud sai sahu na baya sai ya rusuna ya tahi sujada yace fasajadu suka yi sujada dukkan kansu sun masallaman nabi sallallahu alaihi wasallam sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallame wa sallamna jami'an dukkanmu muka sallame daga sallah kenan kowa ya fara sallah tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kowa ya gama sallah tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam menene na aka samu sabanin shi shine sujada ka aje ku yi sujada dukkan su fa yamiluna alaikum mailatan wahidatan sai su ga muku dauki daya su gama da ku kenan zan mu gani da yake nan illa an samu suna huskantar al'ibla dukkansu kuma ga abokan adawa suna kallonsu suna huskantar al'ibla tsakankaninsu kamar yadda yake bayani tsakankaninsu da abokan adawa shine al'ibla kenan su wannan abokan adawa suna huskantar su suna kallon yamma su kuma sabon manzan Allah da manzan Allah suna kallon gabas misali ai aka ce mun sani bacin ina ake kallo ba kenan idan muka diba siffar wannan zan mu gani manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi sallah tare da sahabban shi duka an yi sahu guda biyu ba a yi gungu-gungu ba an yi sahu guda biyu sahu na harko da na biyu dukkansu suka kabbara sallah tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi suna jin manzan Allah suna bibiyar shi yayi karatun Fatiha yayi karatun sura yayi ruku'i dukkansu suka yi ruku'i suka taso daga ruku'i sai lokacin da za a ta yi sujada sahu na harko ya bi manzan Allah sujada sahu na biyu sai ya tsaya yana jiransa su taso daga rukuni ya tsaya yana gadi a lokacin da suka yi sujada tare da manzan Allah sujada guda biyu suka meke sai sahu na biyu ya tafi ya yi sujada guda biyu da ya tashi sai aka yi sai aka canza wannan sahu na biyu sai ya koma shine sahu na harko sahu na harko ya koma shine sahu na biyu sai suka bibi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi ruku'i ya taso daga ruku'i da ya taso daga ruku'i sai sahu na harko ya bi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sujada a can da ya kasance shi ne sahu na nawa na biyu sai ya bi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sujada da suka taso daga sujada sai suka yi zaman tahiya a lokacin nan sahu na biyu shi ma sai ya ta yi sujada kenan yanzu sun taso suna zaman tahiya suna fuskantar duk abin da yake kai kawo a gabansu a lokacin nan sahu na biyu ya yi sujada guda biyu sai ya yi zaman tahiya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallame sallah tare da su kenan kowa ya samu sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce siffa ta uku na daga siffofin sallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya samu kanshi a cikin tsoro lokacin da suka kasance suna muwajahantar abokan adawa duk da kasancewar da kwai aya wadda take nuna mana lokacin da ya kasance firgici ya kai firgici wannan duka siffofin da ya suke mana da wanda muka samu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiwatar dukkan su zan mu gani ba a go ba fara gobza yaki ba a wani hali ne aka yi su a halin ana huskanta abokan adawa amma dai lokacin da aka samu sai aka samu saduwa tsakankanin abokan adawa da musulmai to a lokacin nan ubangiji hukunci baya sha bamban da irin wannan hukuncin a lokacin nan aka ba kowa dama yayi sallar shi shi kadai shine ubangiji yake cewa fa in khiftum farijalan aw rukbana fa iza amintum fazkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun idan kuka shi tsoro gashi nan ana cikin fagen daga ana ta gwabza yaki a lokacin nan kana tsaye ma kana sama abin hawanka ko kuma kana tahiya ma kana iya kabarta sallaka kai sallarka kana huskanta layola ko kana ba ma alƙibla baya an baka dama kai sallarka to madiba magani wanda ba a yahe mai sallah ba a cikin wannan yanayin ba to ina zo ga wanda ya samu kan shiga shi nan a cikin gida a kwance ya ce ba ya yi sallah ba shi sanya irin wannan dalilan shine su abu imamu ahmad bin hanbal suka dauka suka kafarta duk wanda ya yin sallah duk wanda ya yin sallah to haƙiƙa ya kafarta daga cikin dalilan suke cewa al'ahdul lazi bainana wa bainahum as-salat wadan manzo Allah alƙawlin da yake tsankanin mu da su ita ce sallah faman tarakaha faqad kafara duk wanda ya barta hakika ya kafirta to gashi na a wannan yanayin ba a ba mutum ba dama ba ya yin sallah ba a ce a'a tunda haka ne ana cikin wanda wata hidima daban kuma wannan hidimar ta addini ce an yahe maka sallah ka bari kurmi an lokacin ta in ya kore an yi da sa ka zo kurmi kara mata ba a bada wannan damar ba cewa akai kuna cikin yakin ma kuna tahiya ko kuna sama abin hawanku ku ku ta da sallah ku yi sallah to ina to ga wanda yake zamna a cikin gida ga wanda yake da damar ya huta masallaci yayi sallah bai huta yi sallah ba hakika wannan ba karamin balahi bane ba a gaban ubangijin shi ba kan mu manta hadisin da muka karanta hadisin riwaya bukhari da muslim wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya kusa ya umurta ya umurci yayi umurni a ta da sallah idan aka tayar da sallah ya ba ya sanya wani ya limanci ya limanci a masallacin shi yace ya huta da bakin wuta tare da wa'ansu tawaga na daga sahabbai su tayyata ya kona ma duk wani namijin da bai huto sallah ba da bai huto sallah ba yayi sallah ba a cikin jam'i ba to ina ga wanda Allah ba shi dama gashi nan bai yi ba wannan wa ita ce wa uba wa a nan duniya fa wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya nema ya yi wa duk namijin da yake da lahiyar ya hute ta yi sallah ya yi ta a cikin jami'i bai hute yi ta ba to don haka mu yi kokari mu daidaita mu tabbatar da wannan al'amarin hawa wannan sallah ba karamin al'amari ba ce ba farkon kayanka da ka kai wa ubangiji ranar tashin kiyama farkon abin da za a diba a cikin ita ce wannan sallah idan aka yi dace sallaka ta yi daidai to haƙiƙa ka tsira sauran kayayyakinka ba a ma kalle su ba cewa za a yi kubar shi wuce idan kuma ba a yi dace ba aka ga sallan nan da kwai tayaya a cikinta haƙiƙa to za a diba a cikin nafilolinka idan aka samu nafilolin naka ma ba su kai ba a cike maka guraben da sallaka ta farilla ba guraben da ka tauye ya ce to wallahi tallahi a lokacin da ma'an shiga cikin rudani za a bincike dukkan kayayyakinka to idan aka bincike ba lalle ba ne ba a same su bayan da ake so ba allah ƙara kiyaye kenan wannan idan muka diba zan mu gani wannan guda ukun wannan su su ne siffofi na sallah lokacin da mutane suka samu kansu a fagen daga suna fuskantar makiya an ba wa kowa dama ko da a yanzu yaƙi ya kama mutane to haƙiƙa an ba su dama lokacin sallah su yi sallah suna fuskantar makiyansu ko kuma suna ba ma makiyansu baya wata irin sallah za su yi su sanya wa'ansu wanda za su kasance suna musu gadi wa'ansu su zo su yi sallah gashi nan dai yadda muka karanta siffofi guda uku wanda aka samu daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine karshen babi wanda yake mana bayani akan sallah ta tsoro ko kuma shine karshen littahi na sallah yanzu zan mu dauka zan mu koma ga littahi wanda yake na aljana'iz littahi wanda yake mana bayani akan gawa abinda abinda da yawa daga cikin mutane kwa bus cika so ba shine shi kuma abu ne wanda labudda minhu ba makawa kowa sai ya isar wa wannan abin babu wani kullu nafsin za'iqatul maut babu wani mai rai wanda ba ce ya sai ya dandana mutuwa kowa daga cikin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wanda suke suka gabace mu sun rigaye sun mutu da wanda za su zo a nan gaba da wanda mu muke rayuwar kowa sai ya dandana mutuwa fatan mu dai daya Allah sanya lokacin da za ubangiji zai zama mai da ararran ya kasance ubangiji ya amshi kayan shi muna masu imani wanda yake cikakken imani Allah sanya mu gama da kalmar la ilaha illallah mu gama da duniyar nan lahiya mu tarar da ubangijin mu lahiya lau kuma ubangiji ya tseratar da mu daga hisabi mala yake cewa kitabul janaiz littahi wanda yake mana bayani akan janaiza idan muka dauka kalmatu janaiz ana iya cewa a jinaza ko kuma a ce janaza dukkan su ya inganta amma dai mafi mafi mafi ingantuwa a bangaren larabawa shine a ce wannan jinaza a yi a kassare jimuniya kuma idan aka ce jinaza ana itlaƙin shi ne ga mamaci ko kuma ga makara abin ɗaukan shi mamacin kenan yana iya kasancewa idan aka ce jinaza ya kasance shi shine mamacin ainihin kanshi ko kuma ya kasance abinda ake daukan mamacin da shi a kai shi abinda shi shine makara shi ma ana iya ce mai jinaza kenan nan kalkashin wannan babin malam zai mana bayani da dukkan wa'ansu hukumce-hukumce ko mafi yawa daga cikin hukumce-hukumce wanda suke rataye ga shi mamaci na daga wanke shi yi mai likawani da binne shi da wa'ansu abubuwa makamancin haka duk da kasancewar a cikin babin malam bai zano ba wa'ansu abubuwa wanda suke da mahimmanci sosai ba sai ya jinkirta su a wani littafi can daban a cikin kitabul wasaya wal fara'id littafi wanda yake bayani akan wasici da cin gado malam a lokacin nan zai mana bayani akan haƙiƙika na dukiya wanda suka tabbatu akan ko wanda suka ratayi akan mamaci nan duka malam zai zano mana hadisai wanda zai mana ikhtisarin dukkan wa'ansu haƙoƙuka wanda suka ratayi akan mamaci kamar misalin ziyartar shi a lokacin da mamacin a kamun ya mutu lokacin da yana rashin lahiya ziyartar shi da makamancin haka da sanya mai rashin da sanya mai horin ciki a cikin ran shi kuma da mai albishir waɗanda za su faranta mai ranci haka kuma zai mana bayani akan lokacin da mutuwa ta gabato wa mamaci shi marar lahiya a yi kokari a ringa lakana mai kalmar la'ilaha illallah shi ne abu wanda mafi mafi abu wanda yake da kyau ga su ‘yan uwan mamaci ko wanda suke kewaye da shi su yi kokari su ringa lakanta mai la'ilaha illallah kuma su yi kokari su huskantar da shi alƙibla kinan ana so mamaci idan ya zo mutuwa mamarar lahiya ne ana tunanin wannan ba ya kai labari ba to yi kokari a huskantar da shi alkibla kuma a ringa lakana mai la ilaha illallah kuma haka daga ciki ana so idan ya mutum a yi kokari daga cikin dai abubuwan da malam zai mana bayani a yi kokari a ringa idan ya mutu a shahe mai idan shi kuma bayan haka a yi kokari a gaggautar da kai shi makwantar shi a kai shi abin ne shi in dai ba ya kasance ba a jinkirin zai kawo da kowace maslaha akan a jinkirta shi ka a binne shi a wannan lokacin da ya mutu da kasancewar kowace gawa tana gawa idan ta kasance gawa ce ta mutanen kirki Allah sanya mu daga cikinsu daga ta mutu tana tana cewa ku yi kokari ku yi gaugawa ku kai ni zuwa makwanci na ku yi gaugawa ku kai ni zuwa masarki na amma dai idan ta kasance mara kyau ce ta mutumin banza ce Allah kiyaye gawa idan an ɗauke ta za ta ringa ku meda ni ku meda ni ina ne za ku kai ni nan ina ne za ku kai ni sai dai kai co wa'inda yake bayyana ma wa'inda yake haɗi ma ba sa jin abin da yake haɗa haka kuma daga ciki da kwai wanke shi shi mamacin yi mai likafani yin sallah gare shi da kai shi abin ne shi sannan duk da kasancewa duka wa'annan abubuwan fardu kifaya ne malamai sun ta akan wajibi ne wanda idan wani yayi to ya dauke wani amma dai idan idan ba a yi ba kowa ya tattaru bai ma mutum ba to haƙiƙa laihi ya tabbata akan duk wanda ya san da mutuwa wannan bawa Allah sannan kuma zai mana bayani akan siffofi na kabbara da ake yi lokacin sallah da makamancin haka kamar yadda ƙarshen littafin malam zai ringa zai mana bayani akan abin da ya tabbatu lokacin da aka riga aka binne mamaci ga abin da ya kamata a yi da kasancewar malaman usulul malaman fiqh sun kassama suka ce farko abinda ya tabbata ga kowace gawa shi shine a yi kokari a yi tajhiz inta a samu a gyara gawa kuma wannan ana yin shi ne a cikin dukiyar mamaci sannan na biyu a ɗauki dukkan wansu haƙiƙiƙa wanda suka rataye akan wannan mamacin haƙƙin shi na ubangiji da haƙƙin shi wanda suke haƙƙin wanda suke kan mutane kenan idan ya kasance yana da bashi a ɗauka a cikin dukiyar shi a biya mai wannan bashin idan ya kasance yana da haƙƙi haƙƙi wurin ubangiji haƙƙin ubangiji ne wanda bai bada ba misali zakka ce bai bada ba kamun ya mutu ya haɗa shekara ɗaya biyu bai bada zakka ba to wannan dukiyar zakkan nan tara ta yi a kanta ya mutu yana daga cikin farkon abin da za a hudda bayan an hudda daga cikin abubuwan da za a mai likkawani a sayin mai turare a wanke shi a da sauran makamancin haka to za a hudda wannan a cikin dukiyar za a hudda zakka ko kuma in ya kasance da kowane haƙƙi na daga dukiya na ubangiji ne a hudda a bada sannan a zo a raba gado a ɗauko wasiya idan ta kasance ba ta huce ba sulsun dukiyar ba 'yanciyar na daga dukiyar a hudda a bada idan kuma ta huce to hakika wannan wasiyar za a maido ta daidai da sulsun malam ya fara mana bayani yake cewa babun fi salatul ghaibi wa alal qabri babi wanda yake bayani akan sallah ga mamaci wanda ya mutu a wani wuri ba a nan ba inda muke ba shine alqaib mutumin da ya mutu a wani wuri wata uwa duniya can daban amma dai kasancewa mun ji labarin mutuwar shi to zan mu tashi mu yi sallah yace wa alal qabr da yin sallah akan kabari ne da kasancewa idan muka dauka ai haramun ne mutum yayi sallah a cikin kabari a samu a cikin makabarta amma dai idan ta kasance sallah ce wannan ta mamaci to an ba da dama a yi ta zan mu ga dalilai akan haka malai yake cewa an abi hurairata radiyallahu anhu qala na annabi sallallahu alaihi wa sallam an-najashiyya fil yawm alladhi mata fihi wa kharaja ila al-musalla fa saffa bihim wa kabbara arba'an wannan hadisin shine hadisi na 152 hadisi ne wanda Imam Bukhari ya hutar da shi a cikin littafin shi a cikin Kitabul Janaiz babur rajulu yana ila ahli al-mayyiti bi nafsihi yace babi wanda yake bayani ga mutum yana iya baiwa mutane labarin mutuwar dan uwan shi da kanshi karan kanshi ya ce idan muka diba juz'i na biyu shahi na 72 hadisi mai lamba ta 2245 haka shi ma imam muslim ya hutar da wannan hadisi a cikin kitabu aljana'iz babu fit takbiri alal janaiz babu wanda yake bayani akan ana yi wa mamaci kabbara lokacin da aka zo yi mai sallah juz'i na uku shahi na 54 shahi na 541 hadisi mai lamba ta 951 hadisi ne wanda aka samu shi daga abi huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa na'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallama annajashiyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin mutuwan najashi najashi shi shine shugaban da lokacin da aka musguna wa musulmai a garin makka a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci ansu daga cikin waɗanda suka musulunta su yi hijira daga makka zuwa garin habasha zuwa ga malikun najashi wani shugaba wanda ake ce mai annajashi kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar musu yace ai can da kai wani shugaba wanda yake adali ku tafi zuwa gare shi ba a kalkashin tawagar da kai Ja'far dan dan dan dan uwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya jagoranci tawagar suka yi hijira daga garin Makka zuwa garin Habasha lokacin da suka tahi sun samu bakunci an karrama su a lokacin nan ba a san ba me ya kawo su ba garin ba sun zo suna aiwatar da addinin su a wannan garin a lokacin nan aka turo da tawaga su ƙuraishawa suka turo kahuran ƙuraish suka tura tawaga zuwa ga can sarkin nan wanda ake kiran shi najashi akan waɗannan wanda suka yi hijira a medo su garin makka su dawo in suka dawo mutumtuncin su akan wai hasken gashi a wai an hijira za su yi akan wannan addinin su guji addinin mu na uwaye da kakanni lokacin da suka tahi suka tafi wurin najashi suka bayyana mai suka ce a'a ga wa'ansu nan wanda suka yi revolte daga cikin mutanenmu wanda suka yi tawaye daga cikin mutanenmu suka bar addininmu to muna so suka tafi da kyauta muna so wa'annan mutanen a ba mu su mu koma da su kuma ga kyauta nan mun kawo maka ya ce to shikenan ba matsala amma dai a kawo mutanen mu ji ta bakinsu su ba aka kawo su da aka kawo su suka ce ya ce to a mai da zance suka ce a su gashi nan addini ne suka zo suna addinin su aka matsa musu sai suka kaura suka dawo zuwa garinka saboda manzo Allah ya ce lalle a wannan kasar da kai shugaba adali ce to haka ne to menene addinin ku suka bashi labari akan wannan addinin yace to tunda haka ne mi kuke faɗa akan annabi isa sai suka karanta mi aya ayoyi wanda suka sabko na daga cikin suratu maryam wazkur fil kitabi maryama idhin tabazat min ahliha makanan sharqiyya har zuwa inda isa yake cewa inni abdullahi atani alkitaba waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya har zuwa karshen kissa yace a to haka ne shikenan wallahi ni kuma bana bada wa'annan mutanen ba zan karbi bakuncin su har abada matukar suna nan to wannan baki na ne kuma ku ɗauki kyautattukan ku ku koma da su nan dai suka yi ta kulle-kulle dai aka sake mido su aka sake mida zance nan dai najasi ya rantsa ya ce wa'annan mutanen ya rike su aminci amana ce a gare shi najasi tun lokacin nan ya musulunta amma dai kasancewar idan ya bayyana musulmcin shi a wannan kasar kasa ce wadda take ta kiristoci kuma kasar bata gushe ba har yanzu kiristanci shi shine addini mafi rinjaye a wannan kasar a lokacin nan ya ɓoye addinin shi bai bayyana musu addinin su ba amma dai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da su mutanen da suke tare da shi musulmai sun tabbatar da ya shi da ya rike addini saboda ya gani duk wanda ya karanta injila ta canda a injila ko duk wanda ya karanta ta to ya tabbatar da wannan addinin addini ne wanda yake addini na gaskiya wanda yake shunhuda ce shi wancan addinin da ya gabata shari'a annabi isa shunhuda ce da wannan addinin ta da shari'ar muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi imani shi ya sanya nan lokacin da mutuwar shi lokacin da Allah ya karbi kayan shi a lokacin nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake baiwa sahabbai labarin gashi nan a yau Allah ya karbi najashi najashi ya mutu in ba wahayi ba wa zai yi haka tahiya kilo dubunnai tsakanin shi da Madina amma dai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar musu gashi nan yanzu a yau Allah ya karɓi najashi a lokacin nan Abu Hurairah yake cewa kharaja ila musalla sai manzan Allah ya huta wajen gari wurin da suke yin idi fa saffa bihim sai sai suka yi sahu tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa kabbara arba'an sai kabbara guda hudu yayi wa manzo yayi wa najashi kabbara guda hudu kamar yadda muka samu kabbara ta farko a karanta suratul fatiha kabbara ta biyu a yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama salati kabbara ta hudu a yi wa mamaci addu'a kabbara ta biyar ta hudu afwan ta uku ko ta hudu kabbara ta hudu ita kuma a yi wa wa'inda suke nan wa'inda suka sallata da wa'inda za su zo bayan mu dukkansu a gama a musu a musu addu'a duk da kasancewar da kwai riwayoyi wanda suke nunawa kabbara ta hudu shiru ake yi sannan limami ya sallame kowa ya sallame a dauki gawa a kai ta abin ne ta sai hadisi na biyu a alƙashin kilitahin malam yake cewa alhadisu salis wal khamsuna ba'da al mi'a hadisi na 153 yake cewa an jabir radiyallahu anhu an samu daga jabir yanzu Allah shi tabbata a gare shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama lalle annabi mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi salla ala najashi yayi wa najashi salla fa kuntu fi saffi sani aw salis ni a lokacin nan sai na kasance a sahu na biyu ko kuma a sahu na uku kinan nan me yake nuna mana mana sahu biyu ake so a yi ko kuma a yi sahu uku amma dai kyanta a yi sahu na ukun kasancewar da kwai malamai sun yi magana akan wannan riwayoyin ko akan wannan mas'ala hadisi ne wanda Imam Bukhari ya hutar da shi a cikin Kitabul Janayiz babu sifatu babu saffun babu sifatu saffaini aw salasa aw salasati sufufin babun min saffin man saffa saffaini aw salasatun alal janaza khalf al imam babi wanda yake bayani akan wanda yayi sahu guda daya ko sahu guda biyu ko kuma sahu guda uku akan mamaci bayan limami idan muka diba juz'i na biyu shahi na 86 hadisi mai lamba ta 1313 haka shi ma imam muslim ya hutar da hadisi a cikin kitabul janaiz babun fit takbiri alal janaiz alal janaza babi wanda yake bayani akan kabbara da ake yi wa jana'i janaza ake yi wa gawa juz'i na uku shahi na 54 hadisi mai lamba ta 952 zamu gani an hadisi ne wanda yake tabbatar mana sahu guda biyu ko kuma sahu guda uku duk da kasancewar shi Jabir bin Abdullahi yana kokonto shin sahu guda biyu yayi ko kuma sahu guda uku aka yi lokacin da shi ya kasance a sahu na biyu ne ko kuma a sahu na uku lokacin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya huta tare da su zuwa ga wurin da ake yin idi diddan a yi wa najashi sallah kenan idan muka diba hadisan nan guda biyu zan mu gani da kwai shar'ancin yi wa mamaci sallah lokacin da ya mutu kuma wannan sallar tana kasancewa ne wani ceto ne gare shi ko kuma wata addu'a da ‘yan uwanshi addu'a ce wanda ‘yan uwanshi za su me su masallatan nan kenan ana so idan mamaci idan ya mutu a yi kokari a hutu a mai sallah ko da ya kasance a wajen gari yake duk da kasancewa matsala ce wadda take da saɓani wurin malamai wasu suna gani a'a sallah sallar wanda yake baya nan gawa bata wurin mu tana wani gari can daban mu tashi mi mata sallah wasu daga cikin malamai kamar abu hanifa da imam malik sun tafi akan a'a bata shar'anta ba suka kawo hujja suka ce a ai wannan ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi wa najashi wannan sallar sallah ce wadda take kebantattiya da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai idan muka riba Imam Shafi'i da wa da da, abin da ya shahara a mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal sun ta akan lalle sallah ce wadda a koyau ko gobe ana iya wa wanda bayanan ya mutu mutaren mu anan mu mai sallar mamaci sallar mamaci suka kawo hujja suka ce wani hadisi ne su da suka kawo hujja suka ce a abu ne wanda yake keɓantacce da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam menene yake nuna mana lalle wannan hususiya ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu suka ce a kamar yadda shi ma ibini taimiyya shi kuma ya tayi akan matsakaicin zance matsakaicin mazhabi akan wa'incan su wa'inda bisa hana ba da wa'inda suka tabbatar da yi wa mamaci wanda baya nan sallah yake cewa dai ya kasance idan ya kasance ga shi wanda ya mutun a wani wuri ba a mai sallah ba kamar muna tunanin a ƙasa ce ta arnanci ya mutu to kenan muna tunanin ba a mai sallah a can ba kenan wajibi ne akan mu tashi mu mai sallah kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wa najashi yake cewa idan kuma ya kasance an yi an yi mai sallah muna tunanin ya mutu a ƙasa ta musulmai kuma musulman nan sun tashi sun mai sallah to hakika ta saraya akan mu ba sai mun tashi ba mun yi sallah ba kuma wannan abu ne wanda yana daga cikin riwaya ita ma wannan hadatta ibnu taymiya tana ɗaya daga cikin riwayar ta imamu Ahmad bin Hanbal kuma riwaya ce wadda shi Ibn al-Qayyim a cikin kitab cikin littafin shi Al-Hadi ya tabbatar da ita kenan muka sake diba hadisin zammi gani lalle da kwai mashru'iyyar sallah ga mamaci wanda baya nan ya mutu a wata ƙasa muna iya tashi mu mai sallah kamar yadda hadisan suka bayyana mana sannan kuma idan muka diba mu gani lalle ita sallah sallan mamaci wanda baya nan ana yin ta ne a wuri wanda ake yin sallar idi kenan ba a cikin masallaci ba wurin da muka saba yin sallar idi a nan za mu haɗu a nan za mu mai sallah amma dai kuma mamacinmu wanda gashi nan muna kallon shi muna iya yin ta a kohon gida muna iya yin ta a kohon titinmu ko makamancin haka amma dai wanda baya nan to za mu tattare ne a wurin da muke yin sallar idi mu mai sallah kamar yadda muka samu riwaya guda biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna tabbatar mana ya huta wurin da ake yin sallar idi ya ma najashi sallah kuma idan muka diba zan mu gani lalle ana yi wa sallar gawa kabbara guda hudu kamar riwaya ta farko da muka yake cewa Abu Hurairah yake cewa manzo Allah ya mai kabbara guda hudu sannan kuma idan muka gani idan muka diba zan mu gani fadalan yi wa mamaci sahu guda uku kamar yadda Jabir bin Abdullah yake cewa kamar yadda aka samu daga riwaya riwaya wadda Imam Tirmidhi ya ya ya ambace ta hadisi mai lamba ta 948 yake cewa ma min mu'minin yamutu fa yusalli alaihi ummatun minal muslimin yabluguna yabluguna an yakunu salasatu sufufin illa ghufira lahu yake cewa babu wani mummuni da zai mutu al'umman musulmai ta huto ta mai sallah su yi sahu guda uku face ubangijin shi ya gafarta mi kuma zan mu gani wata riwaya wadda take nunawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tabbatarwa duk wanda ya mutu idan ya mutu aka samu mutane guda arba'in ba sa shirka ga Allah suka yi yi sallah to haƙiƙa cetonsu ya samu cetonsu wannan yana daga cin shi sanya kashe da mu wallahi tallahi mu koma mu yi abutaka da ahlus sunna kan mu sake mu ringa abutaka da yan bid'a dan saboda mi sharaɗin da manzo Allah ya tabbatar shine ya kasance mutumin nan baya shirka ga Allah idan kurum aka samu mutum arba'in sun mutu sun maka sallah wannan mutanen arba'in ba sa shirka ga Allah to hakika ceton su ya ka shiga cikin ceton ubangiji wannan ba karamin fadala bace ba kenan ya kasance abuka wanda za mu abataka da su wa'inda za su kasance muna mu'amala da su su kasance mutane ne wanda muna kyautata zato a wurin ubangiji ba sa shirka ga Allah Allah da tar da mu haka kuma idan muka diba zan mu gani hadisin yana mana bayani akan lalle yiwa bayiwa bayiwa mutane yiwa ba da labarin mutuwa yana daga cikin maslaha idan ya kasance sabanin wancan hadisin wanda manzo Allah yake cewa iyyakum wan na'i fa inna na'i amalu ahli jahiliyya ka shedin ku da yi wa mamaci kuka ai dukkan su kalmar da ta zo anna'i ne shi wannan wanda shari'a ta tabbatar mana shine mutun ya bada labarin wana ya mutu shi kuma wannan na jahiliyya shi shine mutun yayi tabbuga ya tattara rigar shi yana na mutu na lalace na shiga uku me ba mu shinkafa ya mutu kaza da kaza da kaza da kaza wannan shine wanda addini ya hana kenan shine manzo Allah ya ce duk wanda yayi to yayi aiki aiki irin na yan jahiliya kuma duk wanda yayi hakika in dai mamacin ya san da za'ame wannan abin kuma bai hana ba hakika shi kuma wannan zunubin yana nan kwance amma dai zunubin wanda yake mai wannan kukan yana kai mai kenan ana so mutum ya yi kokari idan ya san danginsa suna irin wannan abin ya yi kashedi wallahi in na mutu ban yahi ma duk wanda ya mini irin wannan kukan ba a lokacin nan ya barranta da shi da ubangijin shi amma dai ka san da ana yi kuma ka yarda aka maka hakika to zunubi sai ya kai maka na wannan kukan da aka maka kenan annai bangaren larabci ana nihin ba da labarin mutuwa bangaren shari'a shine wanda shari'a ta tabbatar mana amma dai wannan kuka mutum ya ringa na mutuna lalace yana wa mamaci kuka wannan shi shine shari'a ta haramta kenan idan muka diba zan mu gani wannan daga cikin abubuwan da muke iya zakulawa muke iya ganewa a cikin wannan ko muke iya dauka a ƙarƙashin wannan hadisan guda biyu wanda muka karanta kasancewar lokaci ya ja zan mu tsaya a wannan gaba insha Allah subhanahu wataala in Allah ya sanya muna daga cikin masu rai sati na gaba zan mu tashi a hadisi na 154 abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi kuskuren da muka yi Allah gafarta mana Allah gafarta mu iyayenmu da kakanninmu da malamanmu Allah sanya wannan zaman da muka yi zama ne wanda har gaban ubangiji ko zama ne wanda zai tara mu kalkashin inuwa la arshi ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina wasrif 'anna sharra ma qadait فإنك تقضي ولا يقضى عليك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك